الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau laraba 24 ga watan rajab hijira tana da 1444 wanda ya dace da 15 ga watan biyu miladiya tana da 2023 za mu shiga darasin tufatul hukam muna cikin babin addima ko ya ce wata jibuddiyatu fi me yawwa babin akamu dima wata jibuddiyatu fi katilin hada wal ibulu takmisu fi haƙusida تحملها عاقلة للقاتل وهي القرابة من القبائل حيث ثبوت قتله بالبينة أو بالقسامة له مؤينة يدفعها الأدنى فأدنى بحسب أهوالهم وحكم تنجيم وجب من موسر مكلف حر ذكر موافق في نيلة وفي مقر وكونها من مال جان إن تكن أقل من ثلث بذل حكم حسن. مقرأ؟ كذا على المشهور من مؤترف تؤخذ من آمد مكلف أو من آمد مكلف أقار بيتي لا وهي وفي الجنين قرة أما أنا أيضا وانسابا كراتون وفي الجنين yace wata jibu diyatu diya tana wajaba fi qatilil khata cikin kisan kuskure in ba ku manta ba baya ai duk muna magana akan ganganci ne mutumin da ya kashe wani da gangan za a rama idan yan uwan mamacin waliyansa suka zo suka ce sun yafe a biya diya za a biya diya in sun yafe kyauta ya yafu amma za a ji amar bulala ɗari za a sashi a kurkuku ko an yi sulhi ɗin ko an yi ahuwa ɗin duk ba mun faɗi haka ba to yau kuma in kisan kuskure ne fa har in ba ku manta ba mun ce wadiyatul amdi ka zatil haɗai ko diyan ganganci kamar diyan kuskure ne wajen yawan ainihin raƙuma ɗin to amma a can ai ya ce wahiyya zama ubilar wa sullimat ya jibu a menene bi hasabil mirasi wa ju'ila diyatu muslimin kutil zuwa karshe ne ya ce bi tarbi'i ne wancan wal hukumu bi tarbi'i in ba ku manta ba wajen kisan ganganci idan aka ce a biya diya ma za a yi tarbi'i ne ma'anan tarbi'i raƙumi ɗari ɗin za a kasa gida hudu ne a biya ishirin da biyar biyar bintu labuni ishirin da biyar bintu makabi ishirin da biyar hikka ishirin da biyar jaza ishirin da biyar shine guda ɗari ɗin to shine zai gaya mana na kuskure kuma ya ce wata jibu diyatu fi katilil khada diya tana waje ba a kisan kuskure idan mutum ya kashe wani da kuskure to dole zai biya diya wal ibulu raƙuma idan zai biya diya da su a kisan kuskure a takamisu fiha ustida za a ainihin raba diyar ne gida biyar a maimakon in na ganganci ne gida hudu kaga wancan mun ce 25 biyar so hudu to in diyan kuskure ne za a kasa 20 20 ne gida biyar a wancan kun lura mun ce bintu makadin bintu labunin hikka jaza'a ko to in anan ne za mu ce bintu labunin bintu makadin sai a bintu makadin bintu labunin sai banu labunin banu labunin maza kasan kullun a raƙuma mata sun fi maza daraja in wajen kuskure ne za mu ƙara mar maza guda ishirin na masu shayarwa ‘ya'yan masu shayarwa maza banu labunin kenan amma idan wajen kisan ganganci ne za mu cire mazan wayannan mazan biyar biyar ɗinsu sai mu rarraba akan hikka da jaza da bintu labunin da bintu makar shine bambanci amma wajen yawan duk ɗaya ne tamiluha aqilatul lil qatili to idan mutum yayi kisan kuskure waye zai biya diyan aqilatul lil qatili aƙila dangi asibai na wanda ya yi kisan su ne tamiluwa za su ɗauki nauyin biyan diya. To, su dangin kamar ya ce wahiyar ƙarabatu min alƙaba'ili shi ne ainihin dangantaka na ainihin ƙabilu, kasan a larabci akwai ainihin ƙabila ɗin ya kasu wajen kashi shida, akwai fasila, akwai fakizu, akwai albaɗinu, akwai imara, akwai ƙabila, akwai sha'ab. fasila misali su ne na farko yanzu misali kamar abbasiya banu abbas su ne ainihin fasila idan a banu abbas an tara adadin da ake so dan adadin yana kaiwa mutum 700 a wani kauri ma mutum dubu ne za su taru su biya idan dangi na ainihin banu abbas sun kai wannan adadin to ba za a yi sama ba idan ku ainihin fasila ba su kai adadi ba sai a ce to a duba fakiz fakiz kuma shine sama kamar a ce banu hashim idan banu hashim su ma adadin bai kai ba sai a yi sama a ce a duba baɗan wato duk abin yana sama yana ƙara faɗaɗa ne yana sama yana ƙara faɗaɗa da haka har za a tara adadin mutum ɗari bakwai sai a rarraba ainihin diyan a kansu a cikin shekara ukun diya cikakke ne su zo su biya har su subutu qatlihi bil bayyina yayin da ainihin uh, subutu qatlihi tabbatan kisan shi wannan mutumin ya tabbata bil bayyina da shaidu dama inda dangi za su biya diya sai an samu hanya biyu in ma ya zamo shaidu ne suka zo suka tabbatar da shi ya kashe shi amma da kuskure to dangi za su biya diya aw bi qasamatin lahu muayyana ko kuma da kasama ne kasama aka yi muayyana abin ayyanawa da gare shi misali an samu lausu kamar yadda muka faɗa a baya da aka samu lausu ba za a yi kasama ba yan uwan wanda za a kashe suka zo suka yi kasama akan shi ya kashe shi misali yana yana tafiya da mota ya buge shi ya kashe kaga kisan kuskure ko to amma shaida ɗaya aka samu ko an samu shi ne ya wuce da mota kuma aka same shi a mace aka samu dai lausu wanda ya cancanci kasama yan uwan wanda aka je suka zo suka yi kasama to yanzu a nan ma dangi za su taru su biya wannan diya kaga kenan banda a nan idan ya yi itirafi ba za su biya ba kamar yanzu misali an samu wani ne mota ta buge shi shi kuma direba ne sai ya zo ya ce wallahi sai dai ayi hakuri wallahi ni ne ina wucewa ban gan shi ba ma sai da na buge shi sannan na gani ka ganin a itirafi she itirafi ko to yanzu dangi ba za su biya ba dukkan ainihin kisan kuskure da ya tabbata da furicin shi wanda ya kashe to sai dai ya biya dangi ba za su biya ba sai dai idan shaidu ne suka zo suka tabbatar ko kuma kasama aka yi wannan ainihin diya ya tabbata ya rufa'u hal adna fa adna da muka ce kabilu ne za kabila ne za su taru su biya to ya rufa'u hal adna fa adna mafi kusanci yanzu misali mutum ne ya je ya yi kisan kuskure aka zo aka ce dangi su taru su biya to fa dangin za a duba mafi kusanci yanzu misali mutum ne ya kisa yana da 'ya'ya idan zuriyan 'ya'yan shi sun kai 700 ba bukatan fita wani waje sai su biya idan 'ya'yan ba su kai ba sai a duba adina 'yan uwa yan uwa ba su kai ba sai a duba ƴaƴan yan uwa ba su kai ba yan uwan uba ba su kai ba kaza to da haka zai faɗaɗa zai faɗaɗa har a tara wannan adadin adna fa adna kuma idan aka zo wajen rarraba diyan bi hasabi a hawalihim gwargwadon halayen su za a raba ba alal ru'usi bane kawai alal musi kadruhu wa alal muqtiri kadruhu ne kowa za a duba samun shi za a duba mallakan shi kuma a duba nawa ne in an karba a shekara a wurin shi ba a takura shi ba rubba ma wani za a ce dubu ɗari za ka kawo wani kuma za a ce naira ɗari biyu za ka kawo tunda wannan mai dubu ɗari aka ce nawa ne albashin shi a ce tab ai duk wata yana samun ya fi dubu ɗari biyar kaga yanzu wannan a shekara da an karɓi dubu ɗari ba wani abu bane shi ba wannan aka ce alan bello yake kasawa a bakin kasuwa kaga shi ɗari biyar ɗin ma ai takura ne saboda haka kowa za a karɓi kuma shi wanda ya yi abin da sauran jama'a gaba ɗaya duk ɗaya ne ta yi wanda ya yi abin fakiri ne a ce ka ɗari biyar a shekara kai kuma gani ne a ce ka ka dubu ɗari ko dubu ɗari biyu kuma dole ka biya. Na? To, wallahu alam. A gane? Wa hukumu tanjimin wajab hukuncin rarrabawa rarrabawa lokaci lokaci wajab ya wajab ba za a ce a biya diya a dunkule lokaci ɗaya dole za a rarraba ko a cikin ainihin shekara uku idan cikakken diya ne a shekara ɗaya idan sulusi ne in sulusa ne shekara biyu haka nan dai za a yi tancim a rarraba kuma an zo karɓan diyan fa za a karɓa ne min musirin daga mawadaci banda matalauci wanda ya je kisan kwata-kwata ba shi da komai dama motar ma irin direban ɗani ne ɗakin kwana ma bai da shi kuma a cikin dangi na akwai modata to modatan dole su za su biya shi wannan ɗin bai da shi kwata-kwata ma dole za su wuke mar kuma mukallabin sai balagagge mai hankali ba za a karɓa a hannun yaro ƙarami ko mahaukaci ba kasan yaro ƙarami ko mahaukaci gangancin shi ma ana ɗauka a kuskure ne yanzu misali a danginku yaro ya zari mukullin motan baban shi bai sani bai muna fita ya je ya buge mutum uku ya kashe diya uku ya uku kuma dole ku mukallafai masu hankali din ku za a yanke dole ku biya gobe ma a sake bashi mukulli kaga an biya diya ɗaya biyu wani zai zo ya ce shi zai tawaye a kabilan zai bar garin zai kaza kaga za a ɗauki mataki kenan aha ya ce min musirin mukallafin hurrin kuma sai ɗa wanda yake bauta ba za a sa shi a cikin biyan diya ba zakar kuma sai namiji banda mace ko mace ce ta yi kisan da kuskure in an zo biyan diya ba ruwanta mata ba sa biya ku maza ku za ku biya ko sun fi mu kuɗi ko to ina ruwan da kuɗin su mata ba aljalu ka wawon alin nisa'i ba kudin sai yanzu ga mace tana da kudi amma tana cewa za ta yi wani abu mijinta zai kange ya ce bai yadda ta taba ba saboda haka ai mace ko tana da eh to kaji muwafiqin fi nihilatin sannan kuma sai wanda suka dace fi nihilatin cikin addini sai addinin su daya amma ko dan kabilan ne in ba addinin yake misali ku musulmi ne za ku biya diya to shi da baya cikin addinin ba zai biya ba wasu suna fassara nila din nan da wai sai idan dukiyar su iri daya amma malamai suka ce nila nan yana nufin addini ne wa fi makar sannan kuma sai idan gurin zaman su daya kuna da dangi a Lagos nan kuma ku 'yan Maiduguri ne aka yi abin to iya ƙabilan cikin Maiduguri nan ku za ku taru ku biya na wani waje ba za a saka shi a cikin wannan ba sai idan gurin zaman ku ɗaya. Wa kaunuha min mali janin kasancewan diya ya kasance a dukiyar wanda ya yi laifin shi zai biya in ta kun aƙalla min sulusin idan diyan ya zamo ƙasa da sulusi misali ya ji ya yi rauni ne na munafira. ko ya yi rauni ne na mubiya kaga mu na kila ko mudiya bai kai sulusin diya ba ko to yanzu in irin wannan raunin yayi aka zo biyan diya ba zancen dangi a cikin kuɗin shi zai cire ya biya bizal hukumu hasan da wannan hukunci yayi kyau diya sai ya kai sulusi zuwa sama sannan ainihin dangi za su taru su biya kaza haka nan alal mashuhuri a bisa mashuhurin magana min mutarifin daga wanda ya yi itirafi to kansu shi ma za a karbi diyan daga wajen shi ne mutumin da kisan kuskure ne amma ba shaidu ne suka tabbatar ba ba ƙasa ma aka yi ba shi ya ce shi ya kashe to yanzu a nan ma sai dai ya biya dangi ba za su biya ba saboda me saboda ai saddu zari'a dan yanzu idan misali mutumin da aka yi kisan kuskure in dai mutum zai zo ya yi itirafi dangin shi su biya ai zai iya hada cuwa-cuwa ya je ya samu yan uwan mawaci a to in kun yadda kun gare dangin nan na ba samun kamai amma ko da miliyoniyoyi ne in kun yadda zan je ce ni ne kagan an biya diyan sai ku sallaman ai duk wannan zai iya kasancewa saboda haka in ya itirafi ba shaida sai dai biya ba za su biya ba aw min amidin mukallafi akwai au anan aw min amidin mukallafi ko kuma mai ganganci ne kuma balagagge mai hankali da gangan ya je kisa ko ya je rauni to shi ma a dukiyan shi za a ɗauka a biya ba zai yiwu a ɗaura wa dangi biyan wannan gangancin nashi alhamdulillah ta lokaci